الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjid ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bago nan bayan makarantar yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi a cikin littafin na minhajul muslim littafin babban malami a shek abubakar jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkanin yini da kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin a asabar ko wanda ya daidai da hudu ga ainihin wata na sha biyu na musulunci daga watan zulhijjah yau hijira na da shekara hudu. da arba'in da ainihin shida wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ga wata na biyar miladiya dubu da ishirin da biyar barkanmu da kasancewa cikin wannan kwanuka masu tarin albarka kwanuka goma na farkon wannan wata na dulhijjah Allah ta'ala ya mana dace da gamtakatar da alkhairi a cikinsu amin Allah ta'ala ya sa muna da rabon darajoji da farlauri a cikin wannan kwanaka alƙawarin da Allah yi wa bayinsa na alkhairi Allah ya sa da rabon wanci Allah ya yanta mu ya sa mu cikin bayinsa na gari ya karɓi ibadarmu da addu'o'inmu idan ba manta ba a makon da ya gabata muna malai yana mana magana kan a imani da Allah subhanahu wa ta'ala imani da samuwar Allah a matsayinsa na rabbi ana ganewa ka yi imani cewa akwai Allah din tunda akwai wa'ansu wanda a aƙida su babu Allah to amma mu yi imani cewa akwai Allah din bisa dalilai a ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala ya kawo bayanai da yawa a cikin abin da yake tabbatar da akwai Allah har yanzu ne muna cikin hujja na qaliyya hujja na kaliya ita ce hujjar da aka cirato daga alkitabu wa sunna mun karanta dalili na ɗaya na biyu a ƙarshen dalili na biyu muka tsaya yau za mu tashi farkon dalili na uku wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin littafi insha Allah karatun iya shafin littafi na goma sha biyu malik ya cewa a imanu almalayin min albasir imanin miliyoyin mutane daga cikin 'ya'yan adam miliyoyin mutane daga cikin 'ya'yan ɗan adam wa i'tiqaduhum bi wujudir rabb da kuma i'tiqadun su ma'ana a i'tiqadi shine kudirewa a zuciya i'tiqadun su cewa akwai Allah ɗin subhana wanda tsarki ya tabbata gare shi wannan ma dalili ne akwai Allah miliyoyin mutane wanda ba su da adadi sun yi imani akwai samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadatuhum lahu da kuma yanda suke masa ibada din yanda mutane suke yi wa Allah bauta to wannan ma dalili ne da zai tabbatar da akwai Allah ana fahimta da babu shi din kamar yanda wa'an suke rayawa to da miliyoyin mutane marasa adadi ba za su bauta wa Allah ba yi wa Allah bauta daga mutanen da ba su da adadi to shi ma dalili ne cewa akwai Allah subhanahu wataala an gane da kyau ko sannan yace wa qa'atuhum iyahu da kuma yanda su mutane suke wa Allah da'a yanda miliyoyin mutane suke wa Allah subhanahu wataala da'a wajen ayi kaza a barka ba yanda watanni biyu da kadan muka bar azumi miliyoyin mutane a duniya sun yi azumi bisa umarnin wa umarnin Allah da kuma masa da'a kaga wannan kadai ya isa ya tabbatar da akwai Allah domin miliyoyin mutane marasa adadi suna masa da'a cikin umarnin da ya bayar da kuma halin da yi fi hinin a lokaci guda an al'ada albashiriya jariya biti sidikil wahid wal ithnayin fadlan an jama'a wal umma malike cewa a adadin mutane a anna al'ada albashiriya al'adar mutum ɗan adam jariya tana gudana ne bai sadiqil wahid walisinai wajen mutum ɗaya faɗi magana a gaskata shi ko mutane biyu su faɗi magana a gaskata su ana fahimta al'adar mutane akwai mutumin da in yayi magana an san gaskiya ne ba a da buƙatar shaida ko wani dalili akwai wasu mutane biyu in sun ba da labari to shi kenan abun gaskiya ne ba a da buƙatar wata hujja ko dalili to maliki ta fadlan adil jama'a to kuma ina ga jama'a da yawa da ba su da adili mutum ɗaya ba da labari a yadda mutane biyu masu ba da labari a yadda to kuma ina ga adadin da ba shi da iyaka wanda zai ba da labarin abu kaka shi ne min babi aula akan a yadda da akwai abin wal umma da kuma al'umma da yawa gaba ɗayanta wal adad da adadi allazi la yuhsa minan nas adadin da baya kirgo a cikin mutane wanda suna shaida cewa akwai Allah adadin da ba zai kirgo ba ana fahimta suna fahimtar da cewa akwai Allah mai girma da buwaya sai malaki cewa ma'a shahid al-aql wal fitra tare da ba da shaida ta hankali hankali ma ya tabbatar akwai Allah sannan kuma fitra irin yadda Allah ya halicci ɗan adam a tsarin da ya matsa ko da ba a karantar da shi komai ba ya sa akwai Allah ana fahimta ai mun ba da labari anan mun ce yanzu a sami shugaban kafirai na duniya ya haifi ɗa daga haifar ɗan a ɗauke shi daga wajen babansa kafiri a kai shi wani gunda ba abun baban nasa yake ba to malamai sun ce har in yaron nan ya taso ya girma Allah zai bauta ba ba zai kafirce ba domin fitratar lahi lati fatarar nasu alaiya a irin wannan tsarin haka Allah ya halicci mutane akan abauta wa Allah yasa hadisi ya tabbata manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallama kullu mauludin yuladu ala alfitra dukkan abin haihuwa ana haifarsa bisa tsarin musulunci sai dai mahaifansa su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi ana ganewa da kyau amma ɗan adam a irin yadda Allah ya halicce shi to ya halicce ya yi musulunci shi ne maliki ce ma a shahidi al'akal wal fitra ala sihati ma amanu bihi akan ingancin abin da suka yi imani da shi wa akbaru an da kuma abin da suke bada labari daga Allah ɗin wa abaduhu wa taqarrabu ilai da kuma yadda suke bauta masa da kuma yadda suke neman kusanci gare shi ana ganewa wannan shine dalili na uku wanda zai tabbatar da akwai Allah imanin miliyoyin mutane marasa adadi da kuma miliyoyin mutane marasa adadi da suke bautawa Allah suke masa da'a to wannan zai tabbatar da akwai Allah kuma da yake cewa a al'adar mutane mutum ɗaya ma zai iya faɗar magana a gaskata shi ballantana mutum biyu ya ce to ballantana jama'a marasa iyaka wanda za su ba da labarin akwai Allah kaga wannan shine min babi aula akan dukkan ɗan adam ko da ba musulmi ba ne to ya tabbatar da cewa akwai Allah subhanahu wataala ana ganewa nan ba ta hudu ikbaru malayin min ulama ba da labari game da miliyoyin mutane daga cikin malamai an wujudillah bisa akwai Allah din bisa samuwar Allah malamai miliyoyi sun ba da shaidar cewa akwai Allah wa an sifatihi wa asma'ihi sun ba da labari game da sunayensa shi Allah da kuma sifofinsa wa rububiyatihi da kuma yadda Allah ya zama ubangiji ne kulli shay'i ya zama ubangijin kowa da komai ana ganewa malamai suna ta karatu akan wannan Allah shine mahalicci shine abin bauta shine ubangijin kowa da komai abin da ka sani da abin da baka sani ba na kusa da na nesa babba da ƙarami abin da yake fili da abin da yake ɓoye abin da ke duniya da abin da ke lahira duka Allah ne Ubangijinsu ana fahimtar wannan? wa kudurati ala kulli shay malamai kuma suna ba da labarin cewa Allah iya da iko akan komai shi ma dalili ne na cewa akwai Allah ne ikon Allah iya kan kowa ba wanda ya isa ya fice daga cikin ikon Allah babu shi ko ɗan adam ko aljani ko mala'ika ko babba ko ƙarami ko mace ko namiji ko malami ko jahili ko shugaba ko mabiyi ba wanda ya isa ya fita daga ikon Allah ko mai kuɗi ko talaka ana fahimtar wannan yasa ikon Allah iyakan kowa da komai yasa yake siffanta kansa innahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne tazartarwa a lokacin da ya so a inda ya so kuma akan kowa ana fahimtar wannan wannan dole ne kowa imani da wannan Allah mai cikakken iko ne da kudura akan dukkan halittu na duniya gaba daya ko ƴan adam ne ko ba ƴan adam bane ba wa annahum lizalika abadu malamai saboda haka sun ba da shaida akwai Allah akwai sunayensa akwai sufofinsa mai iko ne akan komai to sai suke bauta masa sannan kuma suke masa da'a wa ahibbu lahu sannan suke so dan shi wa abghadu min ajlihi kuma suke fishi dan girman Allah ne dama iya cikin alwala wal bara'i ka'ida ta cewa a wala ka jibinci dukkan abin da Allah yake so sannan kai adawa da dukkan abin da Allah baya so wannan iya cikin ka'idar imani a cikin ilimin tauhidi ana fahimtar wannan ka so dan Allah ka ƙi dan Allah ka je dan Allah ka ƙi zuwa dan girman Allah ka so mutum dan ya bi Allah ka ƙi mutum dan ya saba wa Allah wannan ƙa'ida ce mai girma a cikin ilimin tauhidi ana fahimtar wannan to kun ga wannan mala ce dalili ne mai namba na hudu ƙarƙashin cewa Allah sabon ne yadda malamai miliyoyi daga cikin suka ba da shaidar akwai samuwan Allah da sifofinsa da sunayensa da rububiyarsa ma'ana shi ne rabu a kan kowa da komai da kudurarsa a kan kowa da komai wa annahum li zalika abadu domin Allah mai wannan sufar ya cancanta a bauta dama malamai suke cewa tauhidin rububiyya shine zai kai ka zuwa ga tauhidin uluhiyya in dai ka yadda akwai Allah da siffofinsa da sunayensa da kudurarsa da ikonsa to shi kuma ya cancanta a bauta masa don duk abin da za ka bauta wa in dai ba Allah ba ne to ba wanda ya isi haɗa sufofin Allah su bahana wata ya sa a bakar Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun kaga aka ce ya ku mutane ku bauta wa Allah ku bauta wa ubangijin kaga sai aka yi amfani da rabb ana fahimta ubudu rabbakum ay khaliqakum ku bauta wa Ubangijinku mahalicinku. Ana fahimtar wannan? Allazi kalakakum shi ne ya halice ku ba, wallazi na min ƙabliku, kuma Allah shi ne ya halice waɗanda suka zo kafin zuwan la'allakun tattakun, hakan zai sa ku zama masu takawa da kiyaye dokokin Allah. Ashe fahimtar tauhidin rububiya shi ne zai kai ka zuwa ga bautawa Allah shi kadai. Duk wanda bai cancanci ya halitta ba, bai cancanci ya kula da halitta ba to bai cancanta bauta masa ba ana ganewa dalilin da ya sa muke bautawa Allah domin Allah shi kadai yake banci halitta ko sauro shine dai dan kankanin abu da muke iya gani mai rai to in ba Allah ba wanda ya halice shi ana ganewa duk kimiyyar duniya da ilimi na duniya na da da na yanzu na mutane da na aljanu su haɗu su dunkule kowa ya kawo fahimtarsa da iliminsa akan a ce a yi halitta kamar sauro wallahi ba su isa ba in dai halitta ce mai rai wallahi ba su isa ba Allah ya rike wannan damar agunsa ba wanda isa halitta don domin mahalicci shine abin bauta ana fahimta yasa a wata ayar yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastabi'ula ya ku mutane ga misali ana buga muku saurara ku ji kowa ya kaɗe kunnen su ji wannan misali innal ladhina tad'una min dunillah waɗannan da ake bauta musu koma bayan Allah sai Allah ce lam yakluqu dubaban ba su da ikon halattar koda kuda kuje shine kuda guda ɗaya ko kuda kuma kamar jam'i ne a Hausa a Hausa Sokotanci daidai kuje yi ne kuda kwaya ɗaya ba su yi salita ba an fahimci wannan lam yakul baban Allah ya ce wala wajita ma'ula ko da za su haɗu waɗancan su zo waɗancan su zo waɗancan su zo su haɗu su dunkule akan suna so su bada halitta kamar kuda Allah ya ce wala ba su isa ba kai ba masu halicci kudan ba Allah ya ce wa in yasluhumu dhubabu shay'an idan kudan ya zo ya fauce musu wani abu la ya sanke zuhu minhu ba isa su je su kwato abin gudan ba yanzu kana shan kunanka ko fara ko koko sai kuda fu ya zo ya sauka akan kokon ya tashi ai ya dawo na ba kafa su ko ba bai dauka ba ka isa kwato Allah Allah da baka misali yake kuda ya ma kwace ka kasa kwatowa ai kana shan fura kana shan kunu kana shan koko kuda idan ya sauka zai tashi da wani abu Allah ya ce idan kuda ya zo ya fauce muku wani abu ba ku isa wa kwace ba duk ƙarfin nan naka wallahi kuda sai ya ma fashi kuma ya sha ba ka isa kwato ba wa wa in yaslum mudbabu shay'an la yastanqizuhu min ba ku isa kwato abin ba sai Allah ya ce da'u talibu wal matlub to duk wanda ake bautawa ba Allah ba yayi rauni mai bauta wani Allah shi ma ya rauni Allah shi kare ne cancanta bauta masa an fahimta duk wanda bai cancanci ya halitta ba to bai cancanci a bauta masa malike cewa al'adilla al'aqaliya dalilai na hankali da za su tabbatarwa da dukkan ɗan adam cewa akwai Allah wannan hujjoji ne wanda aka cirato imma alkitabu suna imma aqwalul ulama to zai shigo da mu hujja ta hankali wanda in dai hankalinka iya da hankali to zai tabbatar akwai Allah ana fahimta malai ce na daya wujudu hadhihi awalim almuktalifa samuwar a halittu na duniya da bambance-bambancensu akwai mutane mutanen ma akwai maza da mata akwai yara da manya akwai samari da tsofaffi haka ne akwai dabbobi kala-kala nau'i-nau'i wacce ma baka santa ba akwai aljanu baka taba ganin su ba akwai mala'iku akwai tsirrai akwai bishiyoyi ana ganewa akwai kwari akwai tsuntsaye shine awalim al-muktarifa akwai kasashe daban-daban ƙasar wannan ƙasar ta sha bamban da nan ɓangaren wani gun duwatsu ne wani gun yashi ne wani gun sahara ce wani gun taɓo ne wani gun ruwa ne yadda allah ya tsara duniya da bambance-bambancenta hankalin ka yi idiraki cewa waɗannan abubuwan ba su suka yi kansu da kansu ba gaskiya ba ba su suka yi kansu da kansu akwai wanda ya yi su shine allah kuma shi wanda ya yi su shi ya cancanta abauta masa shi kadai wal makalukatul kathira almutanawwi'a da halittu da Allah yayi halittun masu yawa sannan ko mutanawwi'a wanda suke da bambance bambance Allah yayi halittu wanda kai dan adam baka isa ka san iyakan su ba amma Allah ne kadai ya san iyakan halittunsa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir cikin suratul mulki Allah ne kadai mafi sani game da halittunsa gaba daya Allah shine latif mai tausayawa bayinsa Allah ka laddafa mana al-khabiru Allah kuma shine mai bada labari yanda Allah ya halittu mutanawwi'a wanda suke da nau'i nau'i da bambance bambance yashhadu bi wujudi khaliqiha to waɗannan halittu mabambanta juna suna bada shaidar cewa akwai wanda ya halicce su wa huwa Allah azza wa jalla ne Allah mai girma da buwaye hankalin ke risko ma da wannan ba akwai tsuntsaye akwai dabbobi dabbobin ma nau'i nau'i akwai mutane akwai tsutsotsi akwai kwari akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai mala'iku to waɗannan su kadai sun yadda su nuna mace akwai wanda yi su wanda yi su na kuma shine Allah subhanahu wataala إذ ليس هناك في الوجود من ادعى خلق هذه الأوالم وإيجادها سواه مالك duk kafircin kafiri a duniya ba a samu wanda ya da'awar cewa shine ya halitta ba Allah ba duk kafircin fir'auna bai ce shine malici ba ya ce da shine abin bauta ko fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku wanda za ku bautawa madaukaki amma bai ce shine halitta duk kafircin kafiri ya ce shi ne ya halicci duniya shi ne ya halicci mutane shi ne ya halicci kwari da dabbobi da tsirrai ƙaryarsa ba ba a ma samu wanda ya faɗi wannan mutum duk abin da kafiri zai faɗa sai ya ce Allah ba ɗaya ba ne ko Allah biyu ne ko uku ne ko kuma a shi ma ya bawa kansa sufar Allah amma bai isa ya bawa kansa sufar halitta ba in ma ya faɗa ƙarya yake ya sa annabi Ibrahim ya ƙure na marus wa iz qala Ibrahim rabbi a wanda yake cewa alamtar ila ladhi hajja ibrahima fi rabbih ko an atahu Allahu al-mulka iz qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit namuruzu suna ja'in ja da annabi ibrahim alayhi salam dan Allah ya bashi mulki ya bashi fada aji sai annabi ibrahim alayhi salam yake sanar da namuruz rabbi ubangiji na ni annabi ibrahim allazi yuhyi wa yumiit shine yake kashewa shine yake rayawa an fahimta shi ma na maruzu sai yace qala ana uhyi wa umit ni ma ina yi ni ma ina kashewa ina rayawa haka yace sai yace aka masa waɗanda suka cancanci a kashe su sun yi laifi kotu ta yanke musu hukuncin kisa guda biyu a kawo su da aka kawo su gabansa sai ce a kashe wannan kuma a bar wannan ƙungawai ya kashe ya raya ke an fahimta wannan shi ne a nasa da'awar a nasa gabancin wai hakan ne wai ya kashe wannan ya raya wannan da annabi ibrahim ya tabbatar da gabo ne bai san inda aka dosa ba sai ce to tun da haka ne aje ka kashe ka raya sai ce to fa inna allaha fa inna allaha ko ya ci bi shamsi min al-mashariqi to tunda kai irin abin da ubangiji na yake ka kace ka raya to ubangiji na iya fito da rana daga mafitarta shine yake sa rana ta fito daga mafitarta to kai kuma tunda kai Allah ne kana halitta fa'ati biha min al-maghribi kai ma ka sa rana ta fito daga mafitarta ba ana ganewa daga nan ko buhitar ladhi kafara sai hayaniya ai ai wannan yaro ai kaza kaza kaza ai hujja ta kare kenan babu dalili to wannan duk wanda zai yi da'awar shi ne Allah a kusa za ka kama shi a kusa kar maka je ko ina a hankali makar ka jawo mai nassi zai kare ta kansa da kansa to shine ma yake cewa a duk duniya ba wanda yi da'awar shi ne ya halicci mutane ya halicci dabobi ya halicci kwari ya halicci tsuntsaye yace duk duniya ba a sami wannan da'awar ba kama anna al-aqal al-bashari yahilu wujudi shay'in bila mawjudin kamar yadda hankali mai lafiya an gane ko lafiyayyen hankali ya hilu iya kore samuwar abu a ce bawan da ya samar da shi wujudu shay'in bila mawjud a ce ga abu amma an rasa wanda ya kawo an rasa wanda ya yi shi ai hankali ma ba zai da wannan ba an fahimta kamar ka ga gida kerare a gine a ce wala ba san ko na waye ba wannan ga hidan dai ba a san ko na waye ba ba a san wanda ya yi ba ba a san mawallakinsa ba zai yi ko a ga katon bijimi ko katon rago musamman yanzu dab da layyan nan a ce ba a san me shi ba gashi nan wannan ba a san me shi ba zai yi ba zai yi ba shi ne ma da ce hankali ma ba zai yadda ya kore samuwar abu bila maujudin ba tare da wanda ya samar da shi ba bal innahu yahilu wujudu abu sada shay'in bila maujud kai maliki cewa hankali mai hankali iya kore daidaiwar samuwar ɗan ƙanƙanin abu ba tare da wanda ya samar da shi ɗin ba wa zalika ka ta'am bila ma'aliji litabki ya ce kamar abinci a ce ga abinci amma ba san wanda ya dafa shi ba zai yi a ce abinci ne lafiyayye amma an yi ta cikiya an yi ta bincike waye dafa abincin nan ba a gano ba ya ce hankali zai da wannan ba zai da wannan au kirashin Allah ardi bila mufarishin ko gashin fida an shimfida shimfudu masu kyau a bayan kasa amma a ce haka suka yi ba wanda ya shimfida su zai yi ba zai yi ba to saboda ka din da kaga dan adam to ka san akwai wanda yi shi ba ke kansa ba wanda yake na kuma shine Allah a au firashin alal ardi bila mufarishin lahu fiha a ce ga shimfiɗa amma ba a san wanda ya shimfiɗa ba to fa kaifa izan bi hadhihi alawalim ad-dakma to ta yaya kuma zaka samu wani halittun na Allah masu girma alha'ila min sama'in wa ma hawat min afalakin irin abubuwan da halittu ne manya-manya kamar halittun sama da abin da ya shafi rana da wata da aflak hanyoyin taurari da rana da wata wa shamsin wa kamarin wa kawakin da rana da wata da taurari da hanyoyinsu wa kulluha muktalika al muktalifatul ahjam wal makadir dukkansu a hajam nasu sun bambanta hajam girmansu rana ta fi wata wata ya fi taurari taurarin ma ba duk ɗaya ba ne wasu fi wasu ana fahimta shi ne muktaliful ahajjam wal makadir da irin gwargwadon yadda wannan zai fito wannan zai tafi wannan zai zo wannan zai koma wal ab'ad wasiyar da yadda wa'ansu suna nesa wa'ansu suna kusa ana ganewa wa ardin wa ma khalaqa fiha da kuma ka duba ka dawo ƙasa bayan ka sako daga sama bayan hankalinka yayi ta yawo a sammai da irin abin da malai ke ba da misali na manya-manyan halittun Allah a sammai an gane ko kamar rana da wuta da taurari da hanyoyinsu ya sa dama a wata da ke cewa la kalkus samawati wal ardi akbar min kalqin nas kun ga halittun sammai da kasai Allah ya ce wallahi sun fi girma akan halittun mutane an ce akwai tauraro ɗaya da in Allah ya yi nufin ya faɗo duniya to ba inda zai sauka hidayar mai duniya gaba da tauraro ba ba ma rana ba ma wata ba duk kuma suna sama Allah ne ke kula da su ya suke tafiya ya suke zuwa masaukansu duk ilimin iyagun Allah ko wanda zai ji ala shamsa diya'an wal qamara nuran sai ce wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq nufassiru al'ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce ni ne na halicci ash-shamsa rana diya Allah ce ni ne na halicci rana da haskenta wal qamara nuran wata ma da haske haske ce to me bambancin ad-diya'u da an-nur aka ce al-shamsa diya'an ko sannan aka ce wal qamara nuran da ad-diya'u da annuru duk haske suke nufi to amma da bambanci da bambanci hasken rana ya bambanta da hasken wata hasken rana suka ce ishraqun ma'al ihraq ishraqun ma'al ihraq hasken rana kenan haske ne amma mai kuna mai zafi haske ne mai zafi shi kuma wata ishiraqun bila ihraq haske ne amma ba shi da zafi hasken wata zaka fito ka shimfida shimfida kai ta zaman ka wata hasken sa ya haska ka amma ba zaka ji zafin komai ba amma rana ba zafi zai ishe ka to shine akwai bambanci tsakanin annuru da al-ishraq kai annuru da ad-diya yasa manzon Allah ya siffanta yake cewa as-sabru diya as-salatu nur a wani hadisi ko as-salatu nur sai manzo Allah ce sallah da kake yi sallah ta farilla da nafila haske ne haske ne gare ka a duniya da lahira ya sama aikin Allah ya ƙara fassara wannan magana yake cewa inna ummati ya atuna yawmal qiyamati qurran muhajjilina min asal al-wudu al'umma ta za gane su a ranar alkiyama in ji manzon Allah dukkan gaban alwalin suna haske fiska haske hannuwa haske ƙafafu haske shafan kunne haske shaƙarwa a hanci haske kuskuren baki baki ya haske shafan kai kai ma ya haske haka mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kaga haske ne amma bai cutarwa ba amma da yace as-sabru biya shi kuma haƙuri haske ne mai zafi duk wanda ka jana cewa na sai haƙuri baka ya haƙuri to zuciyarsa tana ƙuna an masa wani abin da bai jin daɗi ake so haƙurin ya danne wannan zafin ya sami aikin Allah ya fassara asabaru diya as-salatu nur ina fata an fahimci wannan sai yake cewa bayan Allah ya faɗi dukkan halittun mala ya faɗi dukkan halittun Allah na sama da girmansu sai kuma ka yi ƙasa da hankalinka wal arda wa ma khalaqa fiha min insanin wa jan wa haywan da irin abin da Allah ya halitta a ban ƙasa an gane ko dan adam ne shine insan wa jan da aljanu wa haywan da dabbobi ma'a ma baina ajnasiha wa afradiha tare da bambance-bambancen ɗaiɗaikunsu da kuma girman jikinsu da jinsinsu a 'yan adam ma wani babba wani dogo wani guntu wani fari wani baki wani baki-baki an gane ko wani kaza wani kaza shine ajinasi haɗin dabbobi ma haka suna da bambance-bambance to tare da dukkan wani bambance-bambancen a a min tabayun fil alwan da kuma irin yadda suka yi nisa a cikin launi yanzu ka je saudiya je mana hira da wani ke cewa duk yawan mutanen da suka je saudiya baƙaƙen fata kamar nigeria niger kamaru chadi ghana da sauran ƙasashen afirka da sauransu ya ce wallahi wani lokacin sai kayi ta leƙa ma ba za ga baƙin fata guda ɗaya ba duk dubban ɗaruruwan nan da suka je a matsayinsu na baƙaƙen fata fararen sun linka su sun linka su sun linka su an fahimta nan kaga akwai tabayinun alwani kenan akwai bambance bambancen launin fata fararen ma kala kala ne akwai fari irin na turawa akwai fari irin na larabawa akwai fari irin na shiwa arab akwai fari irin na kaza da kaza da kaza farin fatar ma suna da bambance bambance bakin fatar ma suna da bambance bambance wal'alsul da kuma bambance-bambancen harshe ka je kamar taron saudiya ka ji wani in iya magana sai ka rantse da Allah ba mai fahimtar magana su a duniya amma sai ga wani kuma abin da yake gane wake kai kuma idan ka bude baki kana hausar ka wani ma sai ya ji bai taba jin abin da kake faɗa ba in kana turanci wani bai san abin da kake faɗa ba don ba yaransa bane bai san shi ba kai kuma shi ka sani da shi kake rayuwa shi wance mai magana da gwaranci gwarancin da kake ji wanda ihu ihu wani maganar kamar ta dabba dabba to shi yake gane ba dukkunan ku daya bakin ku daya majiyar ku daya amma Allah ya sa fahimtar wancan daban naka daban ka innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne mal majiyar ɗaya ce amma wani ko anan junan mu ma wani iyajin Hausa wani iyajin filatanci wani iyajin larabci wani iyajin turanci wani iyajin yarabanci wani iyajin igbo wani iyajin france da shi kadai amma majiyar ɗaya ce ba kai mata ka ɗaya ce in ba allah ba mai wannan igbo allah ne kaɗai ke da wannan igbo kuma harshen nan guda ɗaya ne duk wanda zai buɗe ya yi firici da shi zai yi wanda zai yi larabci da harshe zai yi wanda zai hausa da harshe zai yi wanda zai turanci da harshe zai wanda zai ibonci yarabanci cananci duk harshe ne shi kadai kallon kwasa shi kallon kwasa shi ya ba da wannan yaran kuma wani duk duniya wannan shi zai fahimta shi ne yaransa kai kuma abin da kake ba zai taba fahimta ba tunda ba yaransa ba ne bai ma san abin da kake faɗa ba ana fahimtar wannan to wannan sai Allah wannan ikon Allah ne in ba shi ba ne wannan ana fahimtar wannan wal'ittilabu fi al'idirak walfahum da kuma bambance-bambancen mutane wajen idiraki riskar abu da gane shi da kuma fahimtar abu yadda yake wa kasa'isin wa shiyat da kasa'is keɓantattun abubuwa da Allah ya keɓanci wa'ansu ban da wa'ansu wa'ansu Allah ya ba su ilimi wa'ansu Allah ya ba su haddin alƙur'ani wa'ansu Allah ya ba su dukiya wa'ansu Allah ya ba su hikima wa'ansu Allah ya ba su ƙarfi wa'ansu Allah ya ba su kaza da kaza an gane ko kasa'is akwai kasa'is ba akwai a tadoji da Allah ya keɓe wa'ansu da su yanzu wa'ansu Allah ya ba su hadin ƙur'ani ai ba kuwa bane madadin ƙur'ani ko to kaga mahadin ƙur'ani kasa'is ne Allah ya keɓance su da wannan baiwar wa'ansu Allah ya ba su ilimi har da fassara ƙur'anin a cikin ilimin da ya ba su wani kuma ba zai iya yi ba kaga yi ma kasa'is ne wa'ansu Allah ya ba su dukiya wa'ansu talakawa kasa'is ne wa'ansu Allah ya ba su mulki wa'ansu mabiya kasa'is ne an fahimci wannan to akwai yadda Allah ya bambance wane da wane wajen kasa'is yasa da mai cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakiza ba'dahum ba'dan sukuriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'u Allah ya ce a tambaye su sune suke kasan arzikin ubangiji wanda zai ji haushi don Allah ya ba wa ne kaza wanda zai hassada don Allah ya biya wa ne kaza to Allah ya ce a tambaye su su ne suke raba arzikin Allah ba su bane Allah ya ce na nuka samna bainahum ma'ishata mu ne muke raba arzikin rayuwarsu wani a bashi da yawa wani a bashi tsakatsaki wani ma a hana shi ikon Allah kenan qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya sai ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'rin darajatin a duniya Allah ya fifita wa'ansu ya daga darajojinsu Allah ya daga darajar wa'ansu da ilimi Allah ya daga darajar wa'ansu da dukiya Allah ya daga darajar wa'ansu da mulki Allah ya daga darajar wa'ansu da hikima duk Allah ya daga darajar waɗanda ya so da keɓantattun abubuwan da ya daga darajarsu sai Allah ce liyattakiza ba'aduhum ba'adan sukuriya domin wa'ansu suna riƙar waɗansu na musu izgili idan mai kuɗi ya yi wa talaka izgili to bai ci jarabawa sau ya faɗi a jarabawar da Allah ya masa idan mai mulki ya yi wa talaka izgili ya faɗi cikin jarabawar da Allah ya masa idan malami ya yi wa wanda bai san komai ba izgili to ya faɗi cikin jarabawar da Allah ya masa shi ne liyattaki za ba'azuhun ba'azan su kuriya kar Allah ya ma wata ni'ima ko baiwa ka ne ba wani izgili Allah ya sa ka fi ƙarfin rayuwarka da ta iyalinka amma a fito ana kukan rayuwa da kai wannan butulci kake wa Allah ko ga wani wanda bugu yake sha sai ya fita da ƙyar zai samu abin da zai ci gari a wani wallahi kuna jin daɗi a garin aina ku ne kana faɗar wani da izgili to Allah iya jinka kai ma ba ƙarfin ka bane baka kuma ka mai izgili kuma sai Allah ya kama ka ya hukunta ka ana fahimtar wannan saboda duk irin inda Allah ya ajiye ka to ka san matsayinka talaka karka yi hasada karka yi tsinuwa karka yi zagi mai kuɗi karka yi rowa karka yi izgili an fahimta karka yi mugunta kowa ya tsaya matsayin da Allah ya masa wannan shine ciri ba rayuwar duniya ana fahimtar wannan sai malik ke cewa da irin yadda Allah ta'ala ya halicci mutane wa'ansu ya ba su wa'ansu kasa'is wa'ansu kuma shiyat wansu kuma Allah ya haɗe su ya dunkule su ya ba su abu iri ɗaya wa ma'auda a fiha min ma'adin da yadda Allah ta'ala ya girke ma'adanai ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa muktarifatul alwani wal manafi wannan ma'adanai sun sha bamban wajen launin su da da suke amfanarwa wani gungun ƙarƙashin ƙasar su golle wa'ansu azurfa ne wani ruwa ne wa'ansu ƙasar su mai albarkace duk abin da aka shuka zai ba da sakamako an fahimci wannan wa'ansu ƙasarsu za a ebo sinadarin da za a yi siminti wa'asa a ebo sinadarin da za a yi kaza da kaza da kaza da shi shi ne muku talif na alwan wal manafe ƙasar ma ba duk duniya iri ɗaya ba ce tsakanin nan jihar sai a samu bambance-bambance a gurabe sama da ɗari nawa wani gun ƙasarsu za ta ba da sakamakon kaza can ɓangaren ƙasarsu sakamakon kaza can ɓangaren ƙasarsu sakamakon kaza duk gashi nan manafi din ya bambanta wama ajra fiha min anhar da yanda Allah ya tsaga kasar ya shimfida koguna a ciki kai tafiya ga kogin kaza da kaza gari ba kaza gari ba kaza da kai tafiya kilomita da yawa sai ga kogi Allah ya kawo ruwa ya shimfida abu wama ahata bi ibisa wama wama ahada bi basliha anhar na ya bisiha bi anhar yanda Allah ta'ala ya kewaye kogunan da ciyayi shine ya bisiha ya bisiha kaga wa'ansu ciyayin busassu ne kuma amma gefen su Allah ya shimfida ruwa ko ayi damuna ayi ta noma in kaka ta kuma wani amfani ya kone ya bushe wama asbata fiha min min nabatin wa ashjarin da Allah ya tabbatar da wa'ansu abubuwa a cikin ƙarƙashin ƙasar na tsirrai su fito da bishiyoyi taktalif simaruha wanda 'ya'yan bishiyoyin suna bamba- suna bambanta akwai bishiyar mangoro akwai bishiyar lemu akwai bishiyar ayaba akwai bishiyar kashu akwai bishiyar wane ne wane ne duk zaka ji ɗanɗanon ya sha bamban da juna amma kuma ruwa ɗaya ne yake shayar da su Allah da kansa ce yusqa bima'in wahid ruwa ɗaya ne zai zuba kan mangoro ya ba da sakamakonsa ya fada kan lemu ya ba da sakamakonsa ya fada kan gwaiba ta ba da sakamakonta ya jika mangoro ya jika lemu ya jika gero ya jika dawa ya jika wake kowa ya ba da sakamakonsa amma ruwa ɗaya ne ba ba za a ce yau ruwan masu shinkafa za a yi ba kwana biyu a yi ruwan masu gero kwana uku a yi ruwan masu ma- a'a Allah ikonsa ya fi wannan ikon Allah ya fi wannan duk abin da ka sani wanda ƙasa take fitowa da shi da wanda ma baka sani ba Allah ya ce ruwa ɗaya ne ke sha da su yusqa bi ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah ce muna bambanta sashen su da sashen su wajen ci shinkafa ta fi gero da dawa da masara daraja ana gane ko adas da alkama sun fi shinkafa daraja waye da waye sun fi kaza daraja amma duk ruwa ɗaya ne ke sha da su wannan kadai zai tabbatar ma akwai Allah subhanahu wataala an gane ko wa tabayunu anwa'iha da kuma yanda Allah ya bambanta amfanosu a ce wannan zai bada sakamakon kaza a jikin mutum wannan zai bada sakamakon kaza a jikin dabba wannan zai yi kaza a jikin dabba duk dai wa du'umiha da dandanan su a baki duk sun sha bamban wa rawa'iha da tashin kanshin su kanshin mangwaro ya sha bamban da kanshin ayaba ƙanshin ayaba ta sha bamban da ƙanshin gwaba ƙanshin gwaba ya sha bamban da ƙanshin kashu da waye duk ƙanshin ya bambanta da juna kuma duk ruwa ɗaya ne ke sha da su wa kasa'isu ha wa fawaidu ha da abin da suka keɓanci junansu da junansu da kuma fa'idojinsu duk sun sha bamban da juna wannan hankalinka ake so ya aiki akan wannan ya gane akwai Allah an fahimci nan kun san da duk abin nan da malai ya karanto ba su yi kansu da kansu ba sarrafa su da kawwana su yadda su kake ganin su to Allah ne yake in ba Allah ba ba wanda ya sai wannan a nan ba ta biyu malik ya cewa wujudu kalamihi azza wa jalla baina aidina naqra'uhu samun maganar Allah ga ta nan a tsakanin muna karantawa shine alqur'ani ka san dai alqur'ani ba maganar ka bace ba maganar kakanka ba ce ba maganar sarkin garinku ba ce an gane da kyau ko duk wanda za ka jingina wa maganar ƙwar'ani in ba Allah ba ba zai ɗauka ba su kansu kakarin sun yadda da cewa ƙwar'ani ba maganar ɗan adam ba ce sun sha cewa waƙa ce maganar ɗan adam ce sihiri ne wane ne wane ne amma da ƙarfi sun san ƙarya suke yi sun san ɗan adam bai isa ya zo da magana kamar ƙwar'ani bai isa ba ƙur'ani ya sauka sama da shekara 1400 da wani abu ya gama sauka amma a yau idan an karanta ma wata ayar ta ƙur'ani sai ka ɗauka wallahi kamar yau ta sauka domin ta yi daidai da halayen mutanen yau kuma ayar sama da shekara 1400 sauka an mafi wannan ta yi daidai da wancan zamanin lokacin mazan Allah yana da rayuwar shi ta yi daidai a yau da muke rayuwa a ƙari na goma sha biyar duniya da za ta shekara biliyan a gaba to ƙwar'ani zai daidai da wancan lokacin ba ma magana ɗan adam ba akwai littafin da ya ɗau wannan sufar babu shi ƙwar'ani ne kaɗai ya ɗau wannan sufar ya gajiya ya ga yau kuma zai ga gobe domin allah ya ƙadara shi ne littafin ƙarfi daga shi ba wani littafin zai sauka yasa ya dace da mutanen duniya a kowane hali a kowane yanayi ana fahimtar wannan to samuwar qur'ani da muke karantawa shi kadai ya isa tabbatar ma akwai Allah subhanahu wataala an fahimta sai malik ya cewa naqra'uhu wa natadabbaruhu ga qur'ani ne muna karanta muna tadabburi sa ma'ana muna zurfafa neman bincike da ilimi cikin sa wa nafham ma'anihi kuma ƙwar'ani gashi na muna fahimtar ma'anoninsa fa huwa dalilun ala wujudihi azza wa jalla samun alqur'ani a junanmu da karanta shi da muke yi da fahimtar sakon Allah na cikinsa shi ma dalili ne da zai nuna ma akwai Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu yanda al'amarin yake yastahilu kalamin bila mutakallim ba zai yiwu ba a samu magana ko ba tare da mai maganar ba zai yiwu a ce ga magana kana ji amma ba a san mai maganar ba ba zai yiwu ba in ka samu magana dole akwai wanda ya maganar tunda alqur'ani magana ce to dole akwai wanda ya maganar shine Allah subhanahu wataala wala qaulun bila qa'il ba za ka samu zance ba tare da wanda ya zance ba fa kalamuhu ta'ala maganarsa shi Allah subhanahu wataala dalun ala wujudihi to a nuni ce akwai Allah din an fahimta dalun ala wujudihi maganar Allah tana nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala wala siyama musamman ma wa anna kalamuhu ta'ala qad istamala ala amtani tashri'i arafahu an-nas maganganun Allah na alqur'ani ta ta ta kunshe ala amtani tashri'i bisa shari'a mafi karfi mafi dacewa wanda dan adam ya santa wallahi da a ce kafirai ma za su gane da hukunci da qur'ani yafi komai zaman lafiya ana ganewa da mu musulman da arnan duniyan da waye wallahi tallahi da Allah zai fahimtar da mu duka da kowa yi watsi da kundin tsarin mulkin sandan Qur'ani domin shine littafin da Allah ya halittar da shi dan yayi daidai da wani al'umma wani constitution duk shirman banza ne ƙarya shi an fahimta dan adam ne ya kirkire shi ya rubuta shi a dan adam din ma akwai mashayin giya akwai kafiri amma ga maganar Allah da ya ce ita ce ta dace da ɗan adam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa a yi wa wani hukunci da ƙur'ani mutum ɗaya a duniya ya yadda ya gamsu ƙur'ani ya hukunta shi kuma ama hukunci daidai da abin da ƙur'ani ya ce manzan Allah ya ce ya fi a yi kwana arba'in ana ruwa ba a ɗauke ba albarka kuma yi magana a ce misali laƙadar lagawa da ya yi sata a kama shi da shaidu duk wata shubaha babu ya yi sata ya cancanci a masa a masa hukuncin da ƙur'ani ya ce wasari wasari ƙatu faɗaɗa'u aidiyahuma jaza'an bima kasaba na kalamin Allah wallahu azizun hakim a ce a yanke mai hannu kamar yadda shari'ar musulunci ta ce manzan Allah ya ce albarkar da Allah zai saukar a bayan ƙasa ta fi a yi kwana arba'in ana ruwa kaga ashe mugunta miki wa kanmu da kanmu ke mugunta miki wa kanmu da kanmu a ce ɓarawo a mai hukunci da ƙur'ani mazinaci a mai hukunci da ƙur'ani ɗan fashi ɗan damfara mai shari mashayin giya duk kowa a mai hukunci da ƙur'ani wallahi da albarkatun da za mu samu a ban ƙasa da sai an nemi talaka ko mai neman abinci a rasa a duniya an fahimci wannan walau anna ahalul qura walau anna ahalul qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin minas sama' wal ard Allah yace da a ce mutanen garuruwa za su imani da alqur'ani da Allah zai bude musu ƙofofin albarka a sama da ƙasa komai albarka zai zamto duk wannan wahalar shinkafa da ragwale duk ba za ku santa ba an fahimta ko qur'ani ya hukunta mu ya zama to shine kundin tsarin mulkin mu na gaskiya da kowa ya huta Allah kai mu wannan lokaci amin wa ahkamun qanun haqqaqa al-khayr al-kathir al-bashariyya da yadda qur'ani yazo da hukunce hukunce da dokoki wanda ta tabbatar da alkhairi mai yawa ga dan adam dukkan dokan alqur'ani da ta zo to babu shakka alkhairi ne marar iyaka da gargadan adam Allah ce ayi abu kaza ayi Allah ya ce a bar abu kaza da Qur'ani a bari to alkhairi ne babu kamar sa ga mutanen duniya kamar tamala ala asdaqin nazariyatul alamiyya kamar yanda bincike na malaman duniya suka tabbatar da wannan wa alal kathir min al umur al ghaibiyya yanda alqur'ani kuma yazo da labaruka masu yawa na gaibi ya ba mu labarin mutuwa gaibi ce ya ba mu labarin kabari ya ba mu labarin kiyama ya ba mu labarin wuta ya ba mu labarin aljanna ya ba mu labarin annabi Adamu annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Hudu annabi Nuhu annabi Lutu annabi Salihu annabi Musa annabi Harun duk Qur'ani ya ba mu labarin su kuma gaske ne amma mu a matsayin mu na gaibi ne ba mu sani ba amma Qur'ani zai ba mu labarin su daga A zuwa Z to kaga wannan ya tabbatar da kan cewa wannan magana ta Allah shi wal hawadisi tarikiyya kuma qur'ani ya zo ya bamu labarin da tarihi ya tabbatar aminta qur'ani ya bamu labari binciken masu bincike a tarihiyance sun tabbatar da wannan abin da ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da quraishawan maka a lokacin suka ce ba za su yi imani da shi ba har sai wata ya sauko ya rabu biyu a gaban su ɗaya rabin ya shiga ta hannun rigar manzon Allah ta dama ya fito ta hagu ya yi sama ɗaya rabin ya shiga ta hagu ya fito ta dama ya yi sama kuma ya haɗu a sama sai haka ta faru sannan za su yi imani da manzon Allah kuma hakan ta faru Allah ya ba mu labari in itarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustabir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amri mustaqim Allah ya ce kiyama ta kutsaiwa lokacin da wata ya tsage bi fi shekaru baya ba a shekara biyar zuwa goma wani malami yake ba mu labari akwai wani professor ko a ingila ne shi iliminsa na sararin samaniya ne a nan ya yi profesancinsa ya yi iliminsa shi ne ke wata lacca yake ba wa turawa labari cewa bincikensa ya nuna cewa wannan watan da ake sama akwai lokacin da ya taɓa tsagewa an fahimta ke da ya kai furofesa sannan ya fahimci abin amma mu ga yaro ɗan shekara bakwai shida ya haddace sotul kama tun Allah ba mu wannan labari an fahimci wannan kaga shine hawadisu tarikiya qur'ani zai zo da labari kuma tarihi ya tabbatar da shi wa kana sadiqan min kulli zalika ayman sidiqin qur'ani kuma sadiqan an gane ko shi ne zo da gaskata komai wanda ya zo daga cikinsa duk abin da ƙwar'ani ya zo da shi to ya gaskata shi gaskiya gaskiyar mai rantsuwa ana fahimta falam ya kasir ala tuli zaman hukumin a hakami shara'ihi daɗewar zamani ba za ta sa shari'an Allah ko ƙwar'ani ya taƙaitu ba a nemi wani abu a rasa an ta haƙiƙi fawa'idihi a ce daɗewarsa zai sa a nemi fa'idarsa a rasa mahamaktalafar zaman wal makan duk da zamani ya juya da gurabin zaman mutane ya juya walam taun ƙudufi ya adana nazariya min tilkan naziratul ilmiya duk binciken da masana za su ba za su taɓa binciken da zai warware abin da ƙwar'ani zo da shi ba su yi saba walam ya fihi ghaibun wahid bima akbar bihi min al'umurul ghaibiyya duk binciken masu bincike ba za su yi binciken abin da zai saba wani gaibi guda ɗaya da ƙur'ani ya ba da labarin gaibi ba a ce ƙur'ani ya ce abu kaza gaibi ne a ce a yi ta bincike sai an gano ba gaibi ba ne malai taula ba su isa ba kama annahu lam yajzi mu'arrik ka'inan man kana kamar yadda wannan ƙalubalen ya gagare dukkan wani masanin tarihi a duk inda yake bai isa ya zo da sabon abu a tarihi da zai karyata abin da ƙur'ani zo da shi wala bai isa ba kowa ya shi a duniya an ƙalubalance shi ƙur'ani ya ba da labarin fir'auna ya binciko ya ce abin da ƙur'ani faɗa ba haka bane ya isa ƙur'ani ya ba da labarin ruwan tufa da lokacin annabi nuhu ya yi bincike ce ba haka bane ya isa ƙur'ani ya ce wata ya tsage lokacin manzon Allah duk mai bincike bincika ya ce ba haka bane ya isa babu shi bai isa ba duk abin da ƙur'ani ya faɗa ba wani a yau da jiya da gobe da zai ce zai ilimin da zai ƙarita abin da ƙur'ani ya faɗa bai isa ba shi ne ka'inan mankana duk inda ya kasance ala an yanku isa min alƙisas al'adida ko ya zo da wani abu da zai tauye wata ƙisa da ƙur'ani ya bayar ƙisosi masu yawa a cikinsa allati zakaraha wanda ƙur'anin ya ambata ko fa yukadhibuha a ce yau za a samu wanda zai ƙarita wannan ba za a samu aw yakawa ala takdhibi aw nafyin hadisa min al hawadis ko kuma yayi karfin da zai karyata ko zai shafe wata hadisa da qur'ani yazo da labarin daga cikin hawadis suka faru a duniya a ce ilimin sa ya kai ya goge ko ya shafe ko ya karyata wata muhadasa da qur'ani ya faɗa ya ce ba haka bane ya ce wallahi ba za a taɓa samu ba yin alhawadisu tarikiyya irin abin da tarihi yau da gobe ya tabbatar allati ashara ilayhi aw fassalha wanda qur'ani ya nuni a kansa ko ya fassala ya ce daga wannan sai wannan ko ga wannan ga wannan duk ɗayan biyun ba wanda isa kare ta sha duniya ana fahimtar wannan kaga wannan duk malam iya ka mana dalilai a hankalce wanda za su tabbatar mana kan cewa akwai Allah samuwar qur'ani da karanta shi da labarin da yake bayarwa an kasa tsawon mai karyatawa shi kadai ya isa yi na mana akwai Allah subhanahu wa ta'ala ana gane ku a jiya muna faɗa a gun tafsiri ai qur'ani yace ya zakariya inna nubashshiru inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya lokacin da Allah ya wa annabi zakariya albishir zai bashi da Allah ce ya zakariya mun ba albishir mun ba kaɗa ɗan ma sunansa ya haya ba a taɓa samun wane mai sunan a duniya kafin ya haya ya zuwa a lokacin ba a samu junan annabi haya ba Allah ke ba da wani labari kaga in zai yi wani ya yi gaggawa na haiba masa ɗaya ya sa masa ya haya ya ƙaryata ƙurani ya isa ba wanda ya isa dole haka duniyar ta tsaya cak ba wanda ya attempting din sawa dan sunan Yahaya sai da aka haifi annabi Yahaya dan annabi Zakariya sannan duk wanda aka ambata da Yahaya kuma a bayan sa amma tun kafin a samu junan sa Allah ya bayyana sunansa kuma yace ba dan da aka taba kira da wannan sunan sai shi dan ka annabi Zakariya wannan bai isa a sallama wa Allah ba ya isa a sallama wa Allah ana fahimta malike ta fa masul hadhal kalamul hakim as-sadiq misalin wannan magana mai cike da hikima mai cike da gaskiya ya hilul aqal bashari hankalin dan adam zai kore an yansibahu ila ahadin min albashar a ce wannan qur'anin a ce an jingina ga dan adam zai wahala wannan bayanan masu hikima da kalubale da da da da abin nan gajiyarwa a ce kuma wannan duk magana ta qur'ani ya ce dan adam ne yayi hankali ma ba zai da wannan ba iz huwa fawqa tawqil bashar ƙur'ani ya fi ƙarfin hankalin ɗan adam ya fi ƙarfin wannan maganar ƙur'ani ta fi ƙarfin a ce ɗan adam ne yake ba zai yi ba wa mustawa ma'arifahu ba ta ma yi daidai da irin abin da ɗan adam ya sani ba wa iza batala an yakuna kalami bashirin idan har mun yadda duniya ta yi da ƙur'ani ba maganar ɗan adam ba ce to a daidai lokacin fa huwa kalamu khaliqul bashar to ƙur'ani maganar mahalicin adam ce in dai mun yadda cewa ƙur'ani ba magana ɗan adam ba ce bai isa ba ƙarfinsa da idirakinsa bai kai ya yi magana kamar ƙur'ani ba to shi kenan kuma ta ɗaya ɓangaren mu yadda da cewa kalamu khaliqul bashir ƙur'ani maganar mahalicci ɗan adam ce wa huwa dalilu wujudihi kuma ganin ƙur'ani da karanta shi to dalili ne na cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala samame ne wa ilmihi wa qudratihi wa hikimati. da iliminsa da ƙudurarsa kuma da hikimarsa an fahimci wannan to ina tsammanin mun zo gaba da za mu tsaya insha Allah domin lokaci ya cin mana idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a nan ba a ta uku insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya haɗa mu aladan abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata mana addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka a rayuwarmu da zuriyarmu da dukkan abin da muke nema a gun Allah Allah ya ba mu kuma Allah ya sa masu albarka mana addu'a Allah ta'ala ya shirya mu da zuriyarmu Allah ya ɗora mu a tafarki madaidaici mana ƙara addu'a Allah ta'ala ya gafarta mana da mahaifanmu ya sanya aljanna ce makomarmu muna ƙara addu'a marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka daɗe mu da lafiya da imani muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya ƙara mana albarka a karatunmu da rayuwarmu da ilimin muna ƙara addu'a dukkan alkhairin duniya da lahir Allah ya haɗa mu da shi dukkan abin da ya fi ƙarfinmu na shari Allah ta'ala ya mana tsoro da shi ya rabbal alamin dan masu taimakon addini Allah ka taimake su ka dafa musu mu kuma Allah ta'ala kai mana albarka a rayuwarmu masu yi wa addinin mazagon ƙasa Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ya haɗa mu da alkhairan waɗannan kwanuka guda goma su albarka hidima da take gabanmu ta sallah da idi da layya Allah ta'ala ya fata kowa daga cikin bayinsa duk wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka buɗa musu Allah ka fata musu Allah kai ne mai iko akan komai Allah ka faranta mana ya rabbal alamin Allah ka yaye mana damuwi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته